بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم tsarabar bauchi saboda idanun zira wanda mai kyan sufofi shugaba na ma'aikiyan nan mamudu mai tafin baiwa Rabura ila lingira gulta mai jan sufofi shugaba na ma'aikan nan mamudu mai shafin baiwa.
Arabuna idadin zira gwanda maikan gobe shugaba na ma'aikan nan mamu da mai tafin rayuwa.
Rabura ila lingira gulta mai jan sufofi shugaba na ma'aikan nan mamudu mai shafin baiwa.
Allah ramuna idadin zira gwanda maikan gobe shugaba na ma'aikan nan mamu da mai tafin rayuwa. بإذن الله الله تركي تبارك ونويا الله وبإذن الله الله تركي تبارك ونويا wanda shi ɗaya ne ke yin mulki ba mai taimakawa shi yana sharawa ko na ba su tsaya a gari dai ba Allah ke nan. Ya bi jamila Allah sarki ta bara gwanin baiwa. Wanda shi ɗaya ne ke yin mulki ba mai taimakawa. Shi yana shara harkoki na ban tsaya a gari dai ba. Ya shi yara da duk inda ka shiga ka ja in saka wake na Allah kenan. Ya shi yara da duk inda ka shiga ka ja in saka wake na ya sanya ƙauna ta zukatan bayin sa makajina saboda ƙaunar annabi ne ba don daɗin muryata ba. da lokacin manzan Allah ne kawai. Allah shi ne yarda a dokin da ka shiga ka ja saka wakina ya sanya ƙauna ta zukatan bayin sama kajina saboda ƙaunar annabi ne ba don dadin muryata ba. haka ba rabuna idan da zira gwanda mai kyan sobobi shugaba na ma'aikan nan mamu da mai tafin rayuwa Rabana ila dindira gulda mai kan tukubi
salati sarki Allah gunsa an gwan zainaba annahu Muhammadu Kayi salati Allah gunsa an gwan zainaba in salati sarki Allah gunsa an gwan zainaba Mustapha bin Abdullah da ba ai kamar sa girma ba da Ali da sabai na har auliya duka na zuwa
Allah dukkan waliyan Allah.
Mm. yayin salati sarki Allah gudun angon Zainaba Mustapha bin Abdullah da ba ai kamar sa girma ba Ali da sabai na har auliya duka na zuwa rabuna da da zira gwanda mai kyan sabbobi shugaba na ma'aikan na mamu da mai tafin baiwa Allahu kai ne ke bani abinci kullum sai na ci Allah Allahu kai ne ke bana abinci kullum sai na ci ka bana arziki sarki Allah in yi wa tsarabar bauchi ka yarda ba wanda zai ci ya ce wa karbatai masa daɗi ba. Eh. Allahu kai ne ya bani abinci kullum sai na ci ka bani haske Allah in yi waka tsarabar bauchi ka yarda ba wanda zai ji ya ce waƙar ba ta yi masa daɗi ba. Yawwa. Rabuna idadan zira gwanda mai kyan sufofi shugaba na banaikan na Mahmudu mai kafin baiwa. Nasiru Sudani shi ne ya gayyace ni garin Bauchi mai saurare. Nasiru Sudani shi ne ya gayyace ni garin Bauchi mukan shiri daga ni har yara kwalliya daga mun ceci dukkanin yara na na ɗauka ban rage ko ɗai ba. Waɗin muka tafi. Ehe. Nasiru Sudani shi ne ya gayyace mu garin bauchi mukan shiri daga ni har yara kwalliya duka mun cici dukkanin yara na na diba ba rage ko dai ba kuma dan girmamawa shi so da na mota ya turo mun saurare na kuma dan girmamawa shi so da na mota ya turo can wajen azahar sun ka zo ni kwa yara na taro jodi ya ce a zuba kaya ya shehi tun baka shiryo ba zuwa zuba kaya a mota eh ya goma don girmamawa shi so da na mota ya turo can wajen azahar suka zo ni kwa yara na taro jode ya ce a zuba kaya ya ce fitan baka shiryo ba da nan shiga zan shirya sai wasu yaran layu mai saurare na sa'ad da nan shiga zan shirya sai wasu yaran layu ana fitowa sai suka kaucewa ya shehi a jihar mu da Allah shehi a jihar mu na ce ku yi haƙuri a cikin ku ba za mu tafi da kowa ba. mai zaurare sa'ada na shiga gida da wasu yaran layimu sa'ada na shiga zan shirya sai wasu yaran layimu na fitowa sai suka wucewa ya ce shi a jihar mu da Allah ce shi a jihar mu na ce ku yi haƙuri a cikin ku ba za mu tafi da kowa ba. ya rabuna da da zira gwanda mai can shubobi shugaba na ma'aikan na mamu da mai tafin baiwa annan muhammadu ke nan da muka shiga bota yaran nan da sun kaga mun tashi mai saurare na da mun kashe ga cikin mota yaran da sun kaga mun tashi sai suka hau dukan bayar motar da haka don hauki da haka don hauki ba zai yi magana na yake yi haƙuri ba don ni ba da muka shiga motar yaran nan da sun ka zaman tashi sai suka hau dukan bayan motar duduf haka don haushi duduf haka don haushi dire ba zai magana na ce yi haƙuri ba don ni ba Mm-hmm. da magawa hanya ta wajen mun ɗan tsaya a garin gano mai saurari na da magawa hanya ta wajen mun ɗan tsaya a garin gano muna gayawa mun ci dai sai ga masoya sun danno muka yi ta gaggaisawa ba ka ga yanda sun ka ji daɗi ba na saurare da magawo hanya ta wajen man dan zaya a garin gano muna gayawa minti daidai ga masoya sun danno muka yi ta gaggaisawa ba ka ga yanda sun ka ji daɗi ba suna ta godiya muna cikin tafiya sai ga ma'aikatan road safety mai saurare muna cikin tafiya sai ga ma'aikatan road safety da sun kasai da direban mu ya yi fakin nan gefen titi da sun ka leko sai suka ga motar mu ta cika taitin ba ta cika top haka fa da muna cikin tafiya sai ga ma'aikatan road safety sai sun ka tsaye da direban namu ya yi fatin gefen titi da sun ka lebo sai suka ga motar mu ta cika taitun ba sai suka ce a har mutum shida ma ka sa a gidan baya? Sai kuka ce, a har mutum shida ma ka sa a gidan baya? Sannan akan maleji mutum uku ga shida kuma a tsakiya? babu shakka mun kama ka ba za mu sauka da sauri ba sai zo ka ce a har mutum shida ma ka sa a gidan baya sannan a kan malejin mutum uku ga shida a tsakiya babu shakka mun kama ka ba za mu sauka da sauri ba sai zo ka ce to mu ga takardar motar ka da farko ma sai zo ka ce to mu ga takardar motar ka da farko ma shi ko direba ya kwace takardunsa ya ba su yana kyarma babban ya ce aini takardar ma ban ga sun cika dai sai suka ce to maga takardar motar ka da farko ma shi godire ba ya kwashe takardun nan ya ba su yana kyarma babban ya ce ai takardun ma ni ban ga sun cika daidai ba direba ya ce yanzu a takardun nan nawa akwai shaura babban ya ce warai kuwa ko da sun cika gumma akwai gyara da ku rubuta masa dubu uku in ba za ya yi komai ba Mm. direba ya ce yanzu a takardun nan nawa akwai shaura ya ce kwarai kuwa ko da sun cika mu gare mu akwai gyara kai ku rubuta masa dubu uku in ba za ya yi komai ba da na jance za a rubuta mai dubu uku na juyo mai saurari na da na jance za a rubuta mai dubu uku na juyo na ce haba yalla bai obalot din nan da kaga yayo wajen mauludi zai kai mu ba fasin ja ya debo ba fasin da bane irin na ɗan kasuwa masu ran annabi ne idan an ce za a rubuta mai dubu uku na juyo na ce haba yalla bai lodin in haba yalla bai oba lodin nan da ka ga yayo wajen mauludi zai kai mu ba fasin ja ya debo ba Ehe. wannan da na yi ɗan rawa da safatin da ya dube ni juyawar nan da na yi ɗan rawa da safatin da ya dube ni cikin ikon Allah malan nan take sai ya fahimce ni ya ce aka rama kalla ai ban gane ku ne aka ɗebo ba Mm-hmm. nan da na yi ɗaro da safitin da ya dube ni cikin ikon Allah malam nan take sai ya fahimce ni ya ce aka rama kalla ai ban gane ku aka ɗebo ba haka fa nan da nan sai ya juya gun yan uwan aikinsa cikin sauri mai saurare na nan da nan sai ya juya gun yan uwan aikinsa cikin sauri ya ce wannan shi ne fa radiyo ɗin da kuke jin labari ya ce wannan shi ne radiyo ɗin nan da kuke jin labari mai yin yabo ga ma'aikin nan in ba ku san shi a fili ba Abba na ina da
kwarai kuwa rabuna ila da zira gwanda mai kyan sufofi shugaba na ma'aikan na mamu da mai tafin waiwa
Annabi Muhammad ke nan, sallallahu alaihi wa sallam.
Ehe. iya nan da nan sai ya juya gun yan uwan aikinsa cikin sauri ya ce wannan shine rabi'un nan da kuke jin labari mai yabo ga ma'aikin nan in ba ku san shi a fili ba da jin haka babban yana mota ya buɗe ya taso mai saurari na da jin haka babban yana mota ya buɗe ya taso ya ce haba ni fa da ganin fuskarsa sai na ga kamar naso ya ce haba ni fa da ganin fuskarsa na ga kamar naso in san shi to amma inda na san shi ne ban gano ba baban su yawa da jin haka baban su yana mota ya bude ya taso ya ce haba ni fa da ganin fuskarsa na ga kamar na so in san shi to amma inda na san shi din ne ni ban tuno ba ربنا إلى إنجيلا shugaba na ma'aikan nan mamu da mai tafin baiwa albarkacin manzan Allah ya sa su sun hidima su ma ma'aikatan kansu kenan malam albarkacin manzon Allah ya sa su sai hidima su ma domin muna gaisawa da babban sosai ga wani mai nama ya ce a yankawa malam na dari biyu ba na dari ɗai ba eh albarkacin manzon Allah ya sa su sun hidima su ma domin muna gaisawa da babban sosai ga wani mai nama ya ce a yankawa malam na ɗari biyu ba na ɗari ɗai ba aka yanka mana ki zai ko malam ƙwarai ka mai shaƙa mai sai muka ce gaba da tafiya na mamuna tattaunawa mai saurare na sai muka ce gaba da tafiya na mamuna tattaunawa ba mu tsaya ba muna tafiya sai da muka je muka darmaiwa na muka gayya shan ruwa muka yi sallar magarewa kai sallar magarewa eh muka ce gaba da tafiya na mamuna tattaunawa sai muka ce gaba da tafiya na mamuna tattaunawa ba mu tsaya ba muna tafiya sai da muka je muka darmaiwa na muka gaya shan ruwa muka yi sallar magariba shaka nan muka tsaya shan ruwa muka yi sallar magariba. Aminu ma irin na zaune ya ce ga nono na samu. aminu ma'ilu ina zaune ce ga nono na samu da yan ragowar gurasar naman nan namu da na somo kindirman nan na sa a waka zaura kaɗan ban zalle ba dan daɗi mai saurari aminu ma'ilu ina zaune sai ya ce ga nono na samu aminu ma'ilu ina zaune ya ce ga nono na samu da yan ragowar gurasar naman nan namu da na somo kindirman nan na sa a baka saura kaɗan ban tsalle ba maguna ida tsira gwanda mai can sufofi shugaba na ma'aikan na mamudu mai tafi mai ba mai saurare na kai a ta kai dai a gandar maiwa sai da cikin mu yayi tsirtsir mai saurare na takaice dai a gadon maiwa sai da cikin mu yayi tsirtsir wani mutum ya gogawa motar mu na tsaye tun kurkur da aka ce ya aka ya ce ai ba ku yi fakin daidai ba Hadi ba, na nema da jima. takaice dai a gadon aiwa sai da cikin mu yayi tsirtsir wani mutum ya gogawa motar mu na tsaye tun kurkur da an ka ce ya haka ya ce ai ba ku yi bacin daidai ba eh mutumin ya ce hakan ga ake yin faki ko don takamar ku ta 'yan birni ce hakan ga ake fakin don takamar ku ta 'yan birni don kun ga motar ku ta kurje ba kwa ganin mota ta ni ku ban guri in wuce kun cuce ni ba ya ce wa na yi ba Eh. ce hakan ga ake fakin don takamar ku ta 'yan birni don kun ga motar ku ta kurje ba kwa ganin mota ta ni ku ban wuri in wuce kun cuce ni ba ya tewa na yi ba Dajin haka sai shahibu ya zabara ya rike masa makoshi a gargima ta bariki mai saurare na gajin haka sai shahibu ya zabara ya rike masa makoshi na ce haba kai sha'ibu sakar shi ya ce ɗan iska ne wai shi ya rabu da ni mana ka gani shayi in ban doke banza ba haka ta sha'ibu ya zabura ya rike masa makoshi na ce haba kai sha'ibu sakarci ya ce ɗan iska ne wai shi ka bar naman ka gani shehi an ban kimar masa banza ba Aka raba rigimar nan mun ka tafi hanya na ta labari. mai saurare na aka raba rigimar nan maka ta hanya na ta labari wannan shi tsaye wannan tsaye tsaye shi ne ya sanya tafiyar mu ta ki sauri sai can dare karfe goma muka isa bauchi ku yodowa Eh. rabuna ida da zira gwanda mai can sufofi to gaba na ma'aikan nan mahmud mai tafin wayo ربنا إلى الزينة قلنا بيت الدبوب إيه.
رغبا رغائبا لما ولد بيت قنبيوة aka raba da gawar nan mun ka tafi hanya ana ta labari wannan tsaye tsaye shi ne ya sa tafiyar mu ta ke sauri sai can dare karfe goma muka isa bau cikin duwa ربنا إلى الزينة قلنا بيت الدبوب رغبا رغائبا لما ولد بيت قنبيوة shigar mu ba wuce mutane ne sun
More music at housesongs.com.